الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة أصحاب الحديث كوكما الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة تامالا أبو عثمان الصابوني wani rasu ɗari hudu da arba'in da tara rahmatullahi alai littafin da yake hakaito mana aƙida ta magabata salaf Allah ya gafarta musu ya saka musu da alkhairi darasin mu na hudu kenan insha Allah za mu tashi inda Abu Uthman as-Sabuni yake cewa qala akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz qala قرأت بخط أبي أمر المستملي سمعت أبا أثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق ابن إبراهيم بن سابورة عن اللفظ بالقرآن يتي أبو عبد الله الحافظ ne ya ba su wannan labarin shi kuma ya ce na karanta da rubutun Abu Amr al-Mustamli shi kuma ya ce na ji Abu Uthman shine Sa'id ibn Ishkabin yana cewa ya tambayi Ishaq ibn Ibrahim a Nisabur an labs bil Qur'an game da mas'alar lafzi din nan al-labs fa qala yace la yanbaghi ayyuna zarafi hadha yace ai yana haramta ma a tattauna da wannan kaga yanbaghi ba ko ina bane ake cewa kamata kamata kamata wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha sai ka ce bai kamata kan ce yan bayi ka ɗauka wai din yan bayi kamata la yan bayi bai kamata a wani wurin mata za da cewar ina haramta ga to wannan ma dai to wannan ma dai bai kamata a yi munazara da wannan a yi munazara da wannan alƙur'anu kalamullahi gairu makhluk kaji ka haɗa su biyan alƙur'ani zancen Allah ne ba abin halitta ba ne wato in ka koma ga itikad imam al-bukhari da makaranta din nan za ga ya wasu bayanai su da wasu istinbatat ka san shi dama fiqh al-bukhari fi tarajumihi za ka samu imam al-bukhari shi ma ya tattauna maka wannan matsala in ka ji littafin nan na itikad na shi za ga ya bayani masu kyau malam nan ba mu magana dabari kenan da ya kawo a cikin sarihus sunna yace wa zakara muhammad ibn jarir at-tabari muhammad ibn jarir ibn yazid at-tabari wannan haife shi 224 ya rasu ɗari uku da goma bayan hijira a farkon ƙarni na hudu abokin gabzawar ibnu abi dawud ko ya ce muhammad ibnu jarir na tsabari allah ya masa rahama a cikin littafin sana alai tiqat yake faɗa allah ji sannafa hufi hadihil mas'ala kage yace wanda rubuta akan wannan mas'ala ta allabs domin an tuhume shi kamar da zahabi ya bada labari an tuhume shi an mashi jafa'i akan wannan mas'ali ta allabs to da haka ya zo ya baran baran za ga ya yi ɗanabi ya tsawaita zance a kan matsalar ƙwar'ana nan da ya zo a cikin salihu sunna in kai koma ga darsin da muke littafin duk za ka ji wannan fafatawar da ake da tsabari a cikin wannan matsala mai tafsiri dai na wanda aka sani imamul mufassirin wa qala yace ammal qawlu fi alfazil ibadi bil qur'an amma zance game da lafazan bayi ga qur'ani ya ce to fala asara fihi na alamu an sahabi ba mu san wani asari ba daga sahabi farko kenan eh game da dai matsalar al-lafz bil qur'an ba mu da wani asar daga wani sahabi wala tabi'i ko kuma wani asar daga mu daga wani tabi'i babu illa an mun fi qawlihi gana wa shifa sai dai ga wanda zancen shi akwai algana'u shine annaf'u akwai amfani a cikin zancen shi akwai samun alkifaya akwai samun wadatuwa in ka kuma ga asiha ya ce algana annaf'u algana annaf'u ka ce algina algana bilfati kenan wal mad algana ya ce annaf'u a cikin asiha da haka ba mu da wani hadisi wani asar daga sahabi ko tabi'i sai dai wanda a cikin zancen shi akwai algana akwai amfani akwai samun wadata wa shefa akwai samun magani wa fittiba'ihi ar-rushd gabin shi kuma akwai shari'a wal huda akwai samun shari'a ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى ce wanda kuma zancen shi ina tsayuwa ne akan zancen malaman farko waye wannan shine abi abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullah wani ras 241 imamu ahlus sunna wal jama'a na haƙiƙa ne na gaskiya kenan imamu imamu ahlus sunna wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal yace shi yasa kaga kalmar rani da yazo a cikin daliya har sai da yabe shi a farkonta kalba da an ka tazkar khalidin munjidi ko yace waqsid fa inni qad qasadtu muwaffaqa na hajjab ibn hanbal al-imam al-awhadi yace khairul bariyati ba'da sahbi muhammadin wattabi'ina imami kulli muwahhidi yace dhil ilmi war ra'yi al-asili wa mar wa man hawa sharafan ala fawqa suha wal farqadi kaga ko da ya zo nan kalwa zani sai da yi imam ahmad bil ilmi bil ilmi war ra'yi al asil yace khil bariyati ba'da sahbi muhammadi wat tabi'in imam kulli muwahhid law ahmad as-sabir tahta al mihna imam ahmad yake cewa fa inna aba isma'il at-tirmidhi haddathani qala abu isma'il at-tirmidhi haddathani yabani labari qala yace sami'tu aba abdullahi Ahmad ibn Hanbal ya ce na ji baban Abdullah Ahmad ibn Hanbal yana cewa allafziyatu jahamiyya allafziyan nan jahamawa ne jahamawa ne qala Allah ta'ala Allah yana cewa fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah yasma'a kalam Allah yasma'a kalam Allah to kaji kaji amsa to anan shine ce mimman yasma' to wannan shatul awwal ya inganta daga abdullahi ibn ahmad ya rato a cikin as-sunna a shatul awwal amma kaga da wannan qalla ta'ala fa fajiru hatta yasma kalam Allah mimman mimman yasma akwai mubahamun da suke a ciki kamar da ibn qutiba yake fada ce inna hadha la yashukku annahu kadhibun alayhi wannan shadarin kenan na biyu qala yace thumma sami'tu jama'atan min ashabina la ahfazu asma'akum yadhkuruna anhu annahu kana yaqulu man qala lafzi bil qur'ani makhluq fa huwa jahmi wa man qala ghayru makhluq fa huwa mubtadi'un sannan kuma yace naji jama'a da yawa ya ce ban iya kiyaye sunayensu dukkaninsu ya kuruna anhu radiyallahu anhu annahu kana yaqulu man qala lafzi bil qur'an makhluq fa huwa jahmi dukkan wanda yace lafazi na da qur'ani abin halitta ne wannan jahmi ne wa man qala ghairu makhluq wa man qala wanda yace kuma ghairu makhluq kadai shi ma fa huwa mubtadi shi wannan bid'a ne isnadin wannan sahihi ne wanda yake a cikin sharhu usuli i'tiqadi ahlus sunna na Allah lakai ala muhammad ibn jarir to sai muhammad ibn jarir yake fada wala qaula zalika indana babu wani zance a ga wannan a wajenmu ya juzu an naqulahu gaira qawlihi da ya halasta mu fade shi ba da zancen Ahmad ba id domin kuwa lam yakun lana fihi imamun na'tammu bihi siwahu domin mu ba mu da wani imami babu wani a cikin wani imami da muke koyi da shi sabanin shi da haka ga Imam Ahmad wa fihi kifaya akwai wadatuwa wal maqna da sabon wadatuwa dai wa huwa al imamul muttaba dabari yace imami ne da ake bi rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu هذه ألفاظ محمد بن جرير وأن اللفظ زانينا محمد بن جرير الطبري التي نقلتها نفسها إلها هنا wanda na nakalto su a nan min kitabi al-i'tiqad tafin sa al-i'tiqad wanda ka san nasari sunna alladhi sannafahu qultu malam yace nace wa huwa a'ani muhammad ibn jarir to shi Muhammad ibn Jarir kad nafa an nafsihi bi hadha al-fasl alladhi dhakarahu fi kitabi kullama nusiba ilayhi kaji magana domin an danganta mashi abubuwa da yawa yace ya kore wa kanshi a wannan fasalin alladhi dhakarahu abinda ya ambata fi kitabi altafinsa to ya kore ma kansa kullama nusiba ilaihi duk abin da aka danganta mashi na bida allafuzu da duk wata duk ya kore ma kanshi wa quzifa aka yi mashi kazafi bihi da shi min udulin kan karkacewa an sabili sunna akan tafarki na sunna aw mailin ko kuma karkata ila shay'in min al bid'a daga wani abu da yake na bid'a wallazi hakahu an ahmada radiyallahu anhu wa arda da haka abinda ya hakaito daga imamu ahmad annal lafziya jahamiyya cewar lafziya jahamawa ne to wannan fasahihun anhu ya inganta daga kabari ya rawaito cewar al-lafziya jahamiyya wa inna ma qala zalika ya faɗi wannan ne li'anna jahman wa ashabahu sarrahu bi khalqil qur'an ce domin kuwa jahamu da mabiyan shi sun yi sun fito sun bayyana cewar alkur'an makhluk wallazi qalu wanda suka ce bil lafzi wanda suka ce su ma to bil lafzi makhluk tadarraju bihi ila alqawli bi khalqi alqur'an to sun yi me sun tattaka da shi kenan zuwa ga khalqul qur'an cewar qur'an makhluq wa khafu ahlus sunna fi zalika zaman to sai ahlus sunna suka ji tsoro a wannan zamanin min at-tasrihi bi khalqil qur'an na bayyanawa game da mas'ala ta khalqul qur'an fa adrajuhu fa adrajuhu fi hadha al-qawl sai suka idraji suka shigar da wannan zancen shi ma da labs wanda yake mai cakuduwa mai rudar da mutane la'alla yu'addu fi zumrati jaham domin kada a daga su bai a cikin tawagar shi jaham allazina hum shayatin ins wanda sune shidanin mutane yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrifal qawli ghurura wanda sashen su yana wa sashi wahayi na kawatattun zantuka gurura dan masu rikitarwa ko dan a rikitar fa zakaru hadha lafza da haka sai kawo lafziya wannan al-lafz din wa aradu bihi amma me suka nufa da shi annal qur'ana bi lafzi la makhluq ka koma ga littafin mu na sarwa sunna akwai wasu jawabai da ake a wannan babu ka je ka ji su annal qur'ana bi lafzi la makhluq qur'ani da lafazin mu makhluq ne falidhalika sammahum ahmad rahimahullah jahmiyya ba wanda su mawa yau in sun ki waccan sun da wannan sun laɓe to da an gano su to jahamawa ne dai har iya da haka imamu ahmad ya ambaci su da cewar jahamiyya ne wa hukiya annahu aidan haka aka hakaito daga gare shi annahu qala yace al-lafziyatu shayrun sharrun min al-jahmiyya lafziya ma sun sharri ne daga jahamawa al-lafziyatu sharrun min al-jahmiyya wannan ingantacce ne wannan sahihi ne wannan domin ɗanɗan shi abdullahi bin ahmad ya hakaito wannan daga mahaifin ya hakahu an hubnuhu abdullahi fi sunna a cikin littafin sana'ar sunna na shi ahmad ɗin ya hakaito wannan daga mahaifinsa wa amma ma hakahu muhammad ibn jarir an ahmad rahimahullah amma abinda ɗabari ya hakaito daga imam ahmad anna man qala duk wanda ya ce lafzi bil qur'ani makhluq lafazi na da qur'ani gairu makhluq lafzi bil qur'ani gairu makhluq yace wanda ya ce lafazi na da qur'ani ba abin halitta bane fa huwa mubtadi shi wannan bid'a ne fa inna ma arada bihi abin da ya nufi da shi shine anna salafa min ahli sunna lam yatakallamu fi babil lafz shin ahlus sunna ba su zance ba ba su magana ba a babin allabs walam yuhwijhumul halu ilayhi hali bai buƙatar da su haka ba wa inna ma hadatha al-kalam kadai zancen ya an karar da shi ne fil labzi daga lafazin min ahli ta'ammuq ga masu zurfafawa ne wa dhabil humq ma'abota wauta alladina atau bil muhdathat wanda suka zo da abubuwa na kage-kage wa atau suka yi girman kai waja istakbara kenan wajawazu istakbaru wajawazu alhad wa atau suka yi girman kai suka wuce iyaka amma nuhu anhu ga abin da aka hana su daga gare shi mina balalati na bata-bata wa zaminil makalat da zantuka wanda aka soke su wa khadu suka kutsa fi malam yahud fihi salafu min ulama'il islam suka kutsa a cikin abin da magabata na kwarai ba su kutsa ba daga cikin malaman musulunci faral imam wa kenan قال الإمام أي إمام لا أم أحمد أم أحمد yace hadal qawlu fi nafsihi bid'a wannan zancen ma da karan kan shi ma da bid'a ne wa min haqqil mutasannin haƙƙin wanda yake bin sunna ne ay yada'ahu ya bar shi wala tafawwaha bihi kada ma ya farta shi wala bi mithlihi ko da kwatankwacin irin shi min albida'i min albida'il mubtada ne daga cikin bid'o'in da aka kaga dan haka me ya kamata yayi wa ya tasiru ala ma qalahu salam ka huta ya takaita akan iya abin da magabata suka faɗa daga cikin a'imma almuttaba'a wanda ake bi shine me annal qur'ana kalamullah gairu makhluq qur'ani zancen Allah ne ba abin halitta bane wala yazidu alaihi kada ya ƙari ga wannan illa takfiru man yaqulu bi khalqihi abinda zai ƙara dan kadai to ya kafirta wanda yace makhluki eh amma mutum ya tsaya akan cewar qur'anu kalamullah wannan shine tafarki mazhabi na halus sunna as-salafiyya wa laysa bi makhluq malin yace al akhbarana al hakim abu abdullah al hafiz قال حدثنا أبو بكر محمد ابن عبد الله الجراحي سيبي مرو قال حدثنا يحيى ابن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري شين أبن ديفي با اللي يشكري با نسخ اللي يشكري السكري إن شاء الله قال وهب ابن زمعة وهب ابن زمعة هيك أخبرني علي الباشاني shi ma shi ne kamar da ke a cikin al'itikat ba wai laisa albasani akwai ruska albasani albashani insha Allah shine as-sawab qala yace sami'tu abdullahi ibn al-mubarak Allahu akbar shaykhul islam abdullahi ibn al-mubarak wannan haife shi 118 ya rasu 181 yake cewa man kafara bi harfin min al-qur'an فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر يتي من كفر بحرف وندي كافر شي ده حرفي من القرآن ده القرآن فقد كفر بالقرآن تو يا كافر شيوا القرآن ومن قال wanda kuma shi cewa yayi la uminu bi hadal kalam ba zan yi imani da wannan magana ba to shi kuma faƙad kafara to shi ma dai yayi me shi ma ya kafirta shi ma ya kafirta faƙad kafar to sai mu tashi kenan istiwa wallahi ala arshihi sai mu tsaya insha Allah sai mu tashi mun gama da wannan matsala ta alqur'anu kalamullah da malam ya tsawaita anan a cikin bayanai da yayi amma dai ba tsawaitawa bace saboda matsala ce muhimma jiddan da aka fafata sosai akan ta insha Allah sai kuma matsala ta ba muhimma jiddan ta gaba ta ce matsala ta istiwa wallahi ala arshihi subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله